الرحمن الرحيم الحمد لله رفيع الدرجات غافر الذنب وقابل التوب مجيب الدعوات فضل بين عباده بالدرجات والقدرات وميز بين الليالي والأيام على مر الثواني والساعات سبحان من فرش الأرض ورفع السماوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه وتدبيره وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير قدوة في الأخلاق والآداب والعبادات صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه ذوي السكينة والطاعات أما بعد أيها الجمع الكريم إن من أعظم نعم الله عز وجل وآلائه على هذه الأمة ظفرها بموافقة هذا اليوم المبارك من بين سائر أيام الأسبوع فإنه خير يوم طلعت عليه الشمس واختاره الله لكم واصطفاه وأضل عنه الأمم قبلكم وأعمى أبصارهم رحمة لكم وشرفا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم بين الخلائق رواه مسلم عباد الله إن ليوم الجمعة فضائل وميزات يختص بها يختص بها فليتفطن لها اللبيب ويسعى لها الحريص ومن تلكم الفضائل أولا إنها خير يوم طلعت عليه الشمس تكثر فيه الطاعات وتزحزح فيه عن المعاصي والزلات قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت وبليت قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة وفي حديث أبي لبابة رضي الله عنه إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة رواه ابن ماجه وحسنه الألباني ومن فضائلها أن ما بين الجمعتين من الذنوب مكفر إذا اجتنبت الكبائر قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومنها أن إدراك فجرها في الجماعة خير صلاة يصليها مسلم في أسبوعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ومنها أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها إلا أعطاه الله إياه قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم ويسأل الله خيرا إلا أعطاه رواه مسلم ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ومن فضائلها أن من مات في يومها أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر ونزل منازل الشهداء ووفق موافقة السعداء أيها الناس ليس ليوم الجمعة مع هذه المزايا والدرجات إجازة يتوقف فيها المسلم عن الكسب والدوام إلا ساعة الذكر والصلاة وبعدها ينصرف الكل لابتغاء فضل الله مقارنا بذلك ذكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin mai da ƙasai wanda shine yake ɗaukaka darajoji mai gafarta zunubai mai karɓan tuba shi ke amsa bukatun bayi shine wanda ya fifita tsakanin bayinsa da matakai da matsayi da samun dama ya bambanta tsakanin dare raku da yini da kuma lokuta sarki ya tabbata gare shi wanda ya shimfida ƙasa ya ɗaukaki sammai ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin halittarsa da gudanarwarsa da allantakarsa a cikin sunayensa da siffofinsa ina shaidawa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bawan Allah yake manzon Allah shi ne mafi alherin wadda aka yi koyi da shi a ban ƙasa a kyawawan ɗabi'u da ladubba hatta daga bautar Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu nutsuwa da kuma koyi da Allah bayan haka ya ku ’yan uwana masu karamci da albarka, yana daga mafi girman ni'imomin Allah a kan bayinsa, musamman wannan al'umma da ta rabauta da dacewar da Allah ya yi mata da wannan rana mai albarka ta Juma'a. Rana ce daga cikin ranakun sati mafi daraja, mafi alheri, mafi alherin yini wadda rana ta fito masa. Allah ya zaɓi wannan rana, ya daraja ta, ya fifita ta ya kuma tantance ta daga sauran ranaku yayin da sauran al'ummomi da suka zo gabaninmu sun ɓace ba su gane wannan rana ba Allah ya toshe zukatansu ya rufe gannansu ya zaɓa mana wannan rana domin jin kai da kuma karramawa da girmamawa ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama ya zaɓi abin da ya ga dama bayi ba su suke da ikon su halitta su zaɓa ba tsarki ya tabbata gare shi daga abin da suke kwatanta shi da shi ya zo cikin hadisin abu huraira yadda Allah tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki ya bar al'ummomi da suka zo kafin ku akan bata waɗanda suka shuɗe sun rayu akan bata hatta rana mafi daraja ba su dace da ita ba Yahudawa sun canki ranar Asabat Nasara Kiristoci sun canki ranar Lahadi sai Allah ya zo da mu ya kuma shiryar da mu ya kuma nusar da mu zuwa ga wannan rana ta Juma'a sai Allah ya sanya ranakun Juma'a ita kan fara zuwa sai Asabat sai Ladi Asabat da Ladi suna biye da Juma'a to haka nan ranar alkiyama da Yahudu da Nasara suna bayan mu mu ne muka zo a ƙarshe a nan gidan duniya amma a lahira mu ne a kan gaba kuma mu ne za a fara zartar da hukunci ‘yan aljanna su tafi aljanna a tsakanin halittu. Ya ku bayin Allah, ranar Juma'a, wannan yini na Juma'a yana da falaloli da wasu bambance-bambance a kan sauran ranaku, wadda yake ɓanta da su, dukkan wadda yake mai hankali to ya nutsu, ya fahimci wannan rana ya kuma yi ƙoƙari ya ga cewa ya aiwatar da ayyuka wadda zai rabauta cikin wannan yini. daga cikin waɗannan darajoji wannan rana ita ce rana mafi alheri shi ne yini mafi alheri da ƙullon rana ya fito masa rana ce da ake yawaita aikin ɗa'a ladan aikin ɗa'a a wannan yini yana da yawa sannan ake nisantan aikin saɓo da zunubi zunubi a wannan yini yana da nauyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga falalar Allah yana daga falalar Allah da ya yi muku mafificiyar rana mafificin yini yinin juma'a a wannan yini aka halicci annabi adam a wannan yini aka karɓi rayuwar annabi adam a wannan yini za a busa ƙaho a wannan yiri mutanen duniya za su zube manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yawaita mini salati a cikin wannan yini domin salatinku idan kun yi ana bujiro min da shi ina sani idan kun yi mini salati ina sanin kun yi mini salati sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ta yaya za ka san mun maka salati bayan ka zama ƙasa bayan ka ƙare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a Allah maɗaukaki da buwaya ya haramta wa ƙasa ta ci gangar jikin annabawa ya zo cikin sahihu muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce yinin juma'a shine mafi alherin yini da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaga a ban ƙasa a wannan yini aka halicci annabi adam a wannan yini aka sa shi aljanna kuma a wannan yini aka fidda shi daga aljanna kuma alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a ya zo cikin hadisin abu lubaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar juma'a yinin juma'a shine shugaban sauran yini kuma shine mafi girman yini a wajen Allah yinin juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ɗarawa yinin ranar lahiya ya ɗarawa yinin ranar sallar azumi yinin juma'a yana da wasu darajoji guda biyar yinin juma'a cikinsa aka halicci annabi Adam cikinsa aka saukar da shi daga aljanna zuwa ƙasa, wadda sanadin zuwansa ƙasa aka samu annabawa da manzanni da salihan bayi har zuwa gare mu. Sannan cikin yinin Juma'a, Allah ya karɓi rayuwar annabi Adam, sannan a cikin yinin Juma'a, akwai wani takaitaccen lokaci, ba wani bawa cikin bayin Allah, musulmi, da zai tsaya ya roƙi Allah wata bukata a wannan lokaci, face Allah ya bashi. matuƙar bai tambayi haramiya ba sana a yinin juma'a alkiyama za ta tashi ba wani mala'ika makusanci ba wata sama ko ƙasa ko iska ko dutse ko kogi face suna ɗarɗar da taka tsantsan da yinin juma'a amma wani ya ɗauki ranar juma'a ranar satar takalmi wani ya ɗau juma'a ranar satar waya wani ya ɗau juma'a ranar shiga kasuwa a yi ha'inci a yi zamba a shiga kasuwa a yi sane a shiga kasuwa a yi sata wani kuma yinin juma'a bai kai ya mai da hankali akan bautar Allah ba hidimomin gabansa sun masa yawa su ma sun ishe shi hatta sallar juma'ar idan an samu yayi to a gurguje yake yin ta a gurguje sai an gama hudu ba an tada sallah ya sarraka ar karshe a guje ana idarwa ya tashi a guje yana da ayyuka a gabansa haka ya dauki juma'a bai dauki juma'a wata rana mai wata alfarma ba babu shakka akwai tausayi da abin tausayi a wajen wasu daga cikin bayin Allah daga cikin falalolin wannan yini tsakanin juma'a zuwa juma'a inda juma'a ka ta yi kyau in ka dace da wunin juma'a ka ba wunin juma'a muhimmancin da ya dace a bashi to tsakanin juma'arka zuwa wata juma'a zunubanka ƙanana ababen shafewa ne baka san ma sun shafe ba automatically juma'a ta shafe da juma'a da ta shuɗe da juma'arka ta yau sun shafe zunubanka da ke tsakaninsu da juma'arka ta yau da juma'arka mai zuwa sun shafe zunubanka da ke tsakaninsu amma idan ka ba juma'ar muhimmanci ka ɗauke ta rana irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallolin nan guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a da watan ramalana zuwa watan ramalana suna kankare abin da ke tsakaninsu na zunubi kai dai yi ƙoƙari ka nisanci manyan zunubai daga ciki riskan sallar asuba ranar juma'a a masallaci tare da jama'a shine mafi alherin sallah da musulmi zai yi a satinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi falalar sallah sallah mafi albarka da bawa zai yi a cikin sati shine ya samu sallar asuba ranar juma'a a cikin jama'a daga ciki ranar juma'a akwai wani lokaci wanda idan bawa ya dace da wannan lokaci ya yi addu'a Allah zai amsa masa ya zo cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a yinin juma'a akwai wani lokaci ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci yana roƙon Allah alheri face sai Allah ya bashi musulmi ya rawaito wannan hadisin akwai shigensa daga jabir ɗan abdullahi cikin sunan abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yinin juma'a yana da awoyi goma sha biyu ba wani bawa musulmi da za a samu ya roƙi Allah maɗaukakin sarki face sai Allah ya biya masa bukatarsa amma ku nemi wannan lokaci a ƙarshen a ƙarshen lokaci bayan la'asar wannan hadisi ya ce yinin yana da awa goma sha biyu to ku nemi wannan lokaci na addu'a a lokaci na ƙarshe, wato awa ta ƙarshe bayan la'asar kafin faɗuwar rana. Wasu malamai suka ce lokacin da ake hudu ba, wasu malamai suka ce bayan an yi sallar juma'a, wasu malamai suka ce kafin a fara hudu ba, wasu malamai suka ce kaza, wasu malamai suka ce kaza, riwayoyi mafi inganci wannan lokaci bayan la'asar ne, kuma ya shahara cewa bayan la'asar ɗin dungun yini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr ku nemi lokacin da la'asar a karshe karshe daga cikin darajojin wannan rana duk wanda Allah ya masa cikawa ya mutu a yinin juma'a ko a daren juma'a to Allah zai kubutar da shi daga fitinar kabari ƙasa ba za ta danke shi ba mala'iku ba za su tambaye shi ba ba zai fuskanci barazanar cikin kabari ba sakamakon ya mutu da imani daren juma'a ya mutu da imani a yinin juma'a za a saukar da shi masauki na shahidai kuma za a datar da shi tarayya da masu arzikin lahira Allah ka mana arzikin lahira ya ku jama'a ranar juma'a ba ta da wani bambanci da sauran ranaku na hutu da dakatawa daga ayyuka da rufe shaguna da rufe rumfuna na sana'a da kuma zama da barin zuwa nema ranar juma'a bata da wannan a shari'ar Allah in banda lokacin tsayar da sallah da huduba in banda lokacin kiran sallah da tsayar da sallah da huduba bayan an yi hudu ba an yi sallah to kowa sai ya koma ya nema daga falalar Allah kada ya manta da ambaton Allah a dukkan ayyukansa na kasuwa ko ayyukansa na ofis ko hidimominsa na ziyara ko dukkan ayyukansa na sana'a kar ya manta ambaton Allah ambaton Allah baya tsayawa a harshe ake yinsa ayyuka kuma ba sa tsayawa ba a ware ranar juma'a da sunan hutu in dai da nufin shari'ar Allah ne Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi ya ku mummunai idan an kira sallah ranar juma'a to ku ruga zuwa ga ambaton Allah ku dakatar da cinikayya da saye da sayarwa hakan shi ya fi muku alheri inda kun sani Allah ya ce idan an idar da sallah to ku bazu a ban ƙasa ku je ku nema daga falalar Allah ku nemi arziki ku nemi abinci Allah ya ce wadhkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa wadhkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa ambaton Allah ba sai an zauna a masallaci ba ba sai an shimfida kyalle ba ambaton Allah ba sai an yi da'ira ba ambaton Allah ana yin sa cikin dukkan hidimomi ran juma'a ba ce Allah ya ku zauna a masallaci da la'asar ku sa kyalle ba cewa yayi fantashiru ku bazu a cikin gari ku bazu a cikin gari wabtaghu min fadlillah ku nema daga falalar Allah sai yace wadhkurullaha katiran ku ambaci Allah da yawa kenan a cikin neman naku ba neman ku ake a masallaci ba ba sallah aka kira ba kowa ya je hidimarsa kar a manta da ambaton Allah Allah ka sanya mu cikin masu ambatonka aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum واستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم أعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم رب العالمين